بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى السادوة وأن يمتشنا litinin 21 ga watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne tafsirin alkur'ani mai girma yau za mu tashi farkon suratul mulk mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سورة الملك سورة مكية لتكي دا آيوي ثلاثة أنسى مهجسي دا بند بند سكزو دومنون فللا كرن تولنا سورة مي البركة سورة الملك imamu ahmad ya fitar da hadisi da imamu abu dawud da imamun nasa'i da tirmidhi da ibnu majah da sanadi mai kyau an abi hurairata radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal daga abu huraira daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi yace inna suratan min alqur'ani 30 aya shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabaraka alladhi bi yadihi almulk lalle wata sura mai girman gaske a cikin alkur'ani mai girma da take ɗauke da ayoyi talatin ta ceci wani namiji har sai da Allah ya gafarta masa wannan kuma ita ce suratu tabaraka kenan kaga mai yawan karanta suratul mulk za ta kasance mishi abin ceto gobe alkiyama a gaban Allah maɗaukakin sarki haka imamu tirmidhi ya fitar da hadisin da sanadi mai kyau daga jabir أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل وتبارك الذي بيده الملك النبي يا كسنشي بايا برشي هسيا كرنتا ألف لام تنزيل دكما سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بايم بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكاكين سركي تبارك الذي بيده الملك lafazin tabaraka fi'ili ne wanda yake ala wazni tafa'ala kuma fi'ili ne wanda yake madi la yansarif wa huwa ma'khudhun min al-baraka wanda asalin fi'ilin an ciro shi ne daga albaraka wanda albaraka abinda ake nihi yawaicin alkhairi da tabbatarsa kenan tabarakan ladhi bi yadihi mulk alkhairan Allah madaukakin sarki da ihsanin sa akan bayinsa sun yawaita alladhi bi yadihi mulk wanda milki ga hannunsa yake kade subhanahu wataala ina fata mun gani anan sai aka gabatar da almusnad akan almusnad ilayhi ka'ida malaman usuli suke cewa تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص gabatar da abin da ya kamata a jinkirtar da shi yana fa'idantar da keɓantuwar abin da kaɗaituwar abin ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki don a iya cewa tabarakan ladi almulku biye albarkatan Allah da alkhairansa sun yawaita wanda milki yake a hannunsa amma sai aka ce wanda a hannunsa ne kadai milki yake dan a nuna maka banda Allah madaukakin sarki ba wanda ke da mulki Allah shi ke da mulki mamallakin komi shi ke da cikakken mulki subhanahu wa ta'ala duk wani wanda ba Allah ba Allah ne ya ba sa mulki ina fata mun gane qulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذا الشيء ملكي غبا دايا yana komawa ne ga Allah madaukakin sarki duk wani mai mulki wanda ba Allah madaukakin sarki ba zaka ga mulkin sa tawayayyen mulki ne ragaggen mulki ne naqisin mulki ne da kafin ya zama mai mulki baya da mulki daga baya sai ya samu mulki kuma mulkin nashi zai iya gushewa ina fata mun gane kaga ashe ba cikakken mulki bane cikakken mulki shine mulkin Allah madaukakin sarki wanda a koda yaushe shi Allah mamallaki ne bai taba kasancewa ba kalkashin rashin mulki subhanahu wataala amma duk wasu masu mulki daga cikin halittu zaka ga kafin su samu mulki su ba masu mulki bane ba daga baya ne suka samu mulki balle ma mulkin zamani irin mulkin demokarasiya mulkin da ke da lokacin sabka ko da kuka kware wurin iya mulki da iya jagorancin mutane yana da iyaka wasu kasashen shekara biyar wasu kasashen shekara hudu wasu kasashen kuma makamanta haka fin nihaya dai din mai mulki kafin ya samu mulki baya da shi bayan ya samu mulki kuma wataran mulkin zai iya gushewa ko muddar da aka basa ta kare ko a kashe sai yana bisa mulki ko wa'adinsa ya cika ko kuma ya rasa mulkin wani ya zo ya mai a madadinsa kaga mulki ne tawayeye mulki sai na Allah madaukakin sarki wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki akan komi mai cikakken iko ne shi ke zartar da komi da komi shi ke yin tasarrufi ba wani abin da zai faru a cikin kauni sai Allah ya so faruwar shi in Allah bai so faruwar shi ba zai taba faruwa ba alladhi khalaqa al-mauta wal hayat Allah nan wanda ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarrabe ku ya ga waye fi kyautata kyautata aiki a cikin ku nan sai aka gabatar da mutuwa akan rayuwa malamai suka ce an gabatar da mutuwa ne akan rayuwa dan tsoratar da banu adam dan duk wanda ya san mutuwa na gabansa to in yana da hankali ya san abin da yake yi sai ya kokarin tanadi da tattali don mutuwa saboda sakamakon da zai biyo bayan mutuwa sai aka gabatar da mutuwa a kan rayuwa Allah shine wanda ya halicci mutuwa ya cilasta muku mutuwa ya kaddara mutuwa cikin ku wal hayat sannan Allah kuma shine ya halicci rayuwa shine ke rayar da ku wanda da babu ku li yabluwakum domin ya jarrabe ku ya ga ayyukum ahsanu amala wanne ne daga cikinku zai kasance yana kyautata aiki wanne daga cikinku zai kasance yana kyautata aiki yana aikin alheri abinda Allah ya ce yayi zai yi gurgudan iyawarsa abinda Allah ya hane sa zai hannu kai tsaye wane ne daga cikinku zai ke yayi haka Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala ya ce abinda ake nihi da ahsanu amala mafi kyawun aiki kaga Allah bai ce ba aiki kawai sai da Allah ce mafi kyawu daga cikin aiki mafi kyawu daga cikin aiki in ji Fudail ibn Iyad yace akhlasuhu wa aswabu akhlasuhu wa aswabu wanda yafi samun yi dan Allah kenan wanda yafi samun tsarki da tsafta da ikhlasi kuma ya kasance ya dace da sunnan manzon Allah wannan shine ahsanu amala ina fata mun gane dan yace fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal so da shi aiki idan ya kasance an yi shi ne dan Allah sai dai bai dace da karantarwar manzon Allah ba to ba za a karbe shi wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisa lam yuqbal idan kuma ya kasance ya dace da sunnan manzon Allah sai ya kasance ba a yi shi dan Allah ba har ya kuma ba a karɓa shi yaushe ake karɓa aiki idan ya haɗa sharaɗi biyu ya kasance khalisan kuma ya kasance sawaba ya kasance an yi shi dan Allah dan neman yarda Allah dan neman kusanci a wurin Allah kuma ya kasance ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe kaga dukkan wani aiki ba zai taba kasancewa ba nagartacce karɓaɓɓe a wurin Allah ta yadda za a sakan yama ma'abucin wannan aiki sai ya haɗa sharaɗi guda nawa eh guda biyu na farko ya kasance yi dan Allah khalisan an yi shi ne dan Allah ba dan a gani ba ba dan a yaba mai yi ba ya yi shi ne don neman kusancin Allah da neman rahamar Allah na biyu ya kasance mi sawaban ya kasance ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe zai nuna maka duk yadda ka yi aiki kamar yadda Allah ya ce ka yi kamar yadda manzon Allah ya ce ka yi sai dai ka yi shi ba dan Allah ba ba za ka samu sakamako akan wannan aiki idan kuma ka yi shi dan Allah dan neman yarda Allah sai ya kasance ba ka dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aikin ba shi ma ba za a karbe shi za a karbe shi ne idan ka yi shi dan Allah sannan ka yi shi dan wa dan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa al-azizul ghafur shi Allah madaukakin sarki shine al-azizu buwayayyen sarkin da ba wanda ke gagara shi al-ghafur mai yawan gafarta ma bayan shi laifuffuka su da zunufansu yayin da suka tuba suka koma zuwa gare shi alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah nan da ya halacci sammai guda bakwai tibaqan wata akan wata shine tibaqan sammai guda bakwai wata akan wata ma tara fi khalqir rahman min tafawut da dai ba za ka taba gani ba dangane da halitta Allah mai rahama min tafawut na abin da yake karkata ne ko wani illa ko kuma abin da yake ba daidai ba duk abin da Allah ya halitta zaka ga ya kure kwararre ne masani ne kuma ya iya halitta abu yadda ya kamata an gane ko shine matara fi khalqir rahman min tafawut da ɗaya ba za ka ga tafawut rashin daidaito ba da rashin tsari ba a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya halitta farji'il basar sai Allah ya ce ƙarawai gawa hanga ka dubi sama ka gani hal tara min fito shin zaka ga wata baraka ko tsaga ta tare da sama saman da Allah ya halitta sun marji'il basar karratai sannan karawai gawa kalli sama karo bayan karo ba wai ana nihin su bi ba ƙara dubawa sannan ka sake dubawa ka ƙara hange da kyau ka gani yankalibu ilaikal basar ƙarshe ganin ka zai dawo a gare ka khasi'an a taɓaɓɓe a ƙasƙantacce wa huwa hasir alhalin ganinka ya gajiya akan ya samu wata tangarɗa ko illa ko aibu a cikin halittunsa mai gaba ɗaya wanda ke nuna kudura ta Allah madaukakin sarki da cikakken ikon shi da kuma ƙurewar shi wurin iya halitta sama jiya da ka kai bincike na gano aibinta ba za ka taɓa ganin aibinta shine sun marji albasar karratain yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya Allah ce hakikan mu muka ade sama ta duniya wannan sama da take mafi kusanci da mu muka ade ta muka zayyana ta bi masabih da fitullu su ne tauraro wa ja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya wannan taurarun su kasance suna aman wuta lishayatin dan kore shedannu wanda su kangare mu Allah madaukakin sarki saboda aljanu sukan hauhawa daya ya haukan daya har su je sama su dinga aza kunnansu suna shuraren abin da mala'iku suke tattamanawa na wahayin Allah maɗaukakin sarki su zo ƙasa sai su sanar da bokai ina fata mun gane to a lokacin da Allah ya so turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya cika sama da tsaro yadda aljanu da shedannu ba za su iya kaiwa ba dan sato zancen sama ba za su samu wannan dama ba ko da sun je ba za su ɗauko cikakken zance ba sai wani ɓangare na labari wani bi kayan su ɗauko shi an jefe su da wuta sun mutu sun narki wani bi kuma su warto na sama ya gaya mana ƙasa na ƙasa ya gaya mana ƙasa har su kai ga na ƙarshen su na ƙarshen su ya gaya ma buka ko matsayi ina fatan mun gane to yayin da zawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo sai aka daɗe kofofin sama aka sa tsaro a cikin ta shi yasa suka ce wa kunna naq'udu minha maq'ida lissam faman yastami al'ana yajid lahu shihabar rasada da mun kasance mukan hau sama domin dako mu jiyo zantattukan da ake yi amma fa duk wanda ya kokarin ya je ya jiyo a yanzu yajid lahu shihaban rasadan zai iske tauraro mai aman wuta yana dakon shi da ya kusanci sama sai ya jefe shi halaka shi ina fata mun gane shi yasa imamu qatada rahimahullahu ta'ala yake cewa khalaqa Allahu ta'ala an-nujuma li thalathin Allah madaukakin sarki ya halicce tauraru saboda ababe guda uku na farko zinatan lis-sama su kasance ado da kawa na saran samaniya na biyu rujuman lishayatin su kasance abin jefe shedannu da su wa alamatun yuhtada biha da alamu na uku su kasance alamomi da za a shirya ta hanyar tauraru ina fata mun gane a iya gane hanya a iya gane alƙibla a iya gane gabasci da yammaci da makamantansu kuma a iya gane ina lokaci yake shi yasa Allah mahaɗaukakin sarki ya halicci tauraro amma duk wanda zai bibiye tauraro ya yi ƙoƙarin fassara su da saɓanin haka to haƙiƙan wannan ya yi ta'addanci ya yi ƙarya kuma ya yi zalunci duk wanda yau zai ce maka a sama akwai tauraron wane akwai tauraron wane kaza kaza da kaza da makamantansu tauraron wani in ya faɗi wani zai mutu in ya ɗaga wani zai samu ɗaukaka da arziki da mulki da makamantansu wannan ƙarya ce tsantsa yake sarfa mu Allah madaukakin sarki saboda abinda Imam Qatada ya gaya muku shine sababin da yasa Allah madaukakin sarki ya halicci mi tauraro a cikin saran samani dan su kasance kawa ga sama shi yasa zaka ganin su watsa kala kala wata tafi wata haske wata tafi wata kusanci ina fatan mun gane da kuma su tauraru akan yi amfani da su domin iya gane hanya da alƙibla inda wancan lokacin na da mutane sukan hau teku don yin balaguro zuwa ƙasashe masu nisa a wancan lokacin babu wani da za ka yi amfani da shi don ka tantance ina alƙibla take ko gabas ko makamantan haka amma akwai wanda Allah ya sakhare musu ya kore musu ilimin tauraru da tauraru sun iya gano ina ne gabas ina ne gabas masu kaza ina ne yamma da kudu da arewa da makamanta haka ba za su bata ba a cikin sahara haka za su iya gane lokuta wannan lokacin kaza ne ko dab da shiga kaza ne da makamantansa alfijir ya kusa ketowa da bullowar tauraro kaza da makamantansu kamar yadda masu ilimin suka sani kuma suka fahimci haka ina fatan mun gane haka imam bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito tare da wasu tawaga na sahabbansa sun fuskanci kasuwar okas a wannan lokacin an sa shamaki tsakankanin shedannu da labarin sam sai aka turo musu tauraru masu aman wuta sai shedannu suka komo tsakankanin suka yi shawara suka ce me ke faruwa gashi fa yanzu an shiga tsakaninmu da samo labarin sama me ke faruwa ga yana ana turo mana tauraru masu aman wuta suna hallaka mu sai suka ce to ya kamata mu bincike dan mu san me ya hana mu mu iya samu labarin da ke faruwa a sama ko ya duga bascin duniya da yammacinta dan mu gani mu nura mu ga me ke faruwa saboda mi yanzu aka tsare ba mu iya samu labarin sama suka rabu wasu shedannin suka yi gabasin duniya wasu shedannin suka yi yammacin duniya domin tantancewa da samun labarin da mu ya hana su samu labarin sama wasu bangaren su daga cikin shedannu sai suka yi wurin tihama inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake daidai wata itaciyar dabino shi da sahabban shi sun karkata suna masu nufata kasuwar uqab wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajr sai suka isko annabi yana salla da sahabban shi salla al-fajr salla asuba lokacin da suka ji alqur'ani mai girma annabi na karanta shi a cikin salla asuba sai suka ce to wanga shine sababi da yasa aka katangance mana sama yadda ba za mu samu labari sai Allah ya sauko wannan sura qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba mun ji abun karantawa abun ban mamaki kaga wannan shine yasa aka yi mi aka katangance sama aljannu ba za su iya zuwa wasu satu zancen mala'iku saboda da an ba su dama da wani labarin na wahayi kahin annabi ya gishi aljanu sun sato shi sun bada labari ina fatan mun gane wannan shine sirrin da yasa aka rufe musu sauran samaniya ba za su samu dama su hau sama ba dan sato zancen mala'ika sai Allah ya ce وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير مم.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور مم.
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير مم.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير Allah maɗaukakin sarki ya ce wa a'tadna lahum azabas sa'ir kuma mun yi ma shedannu tanadi na azaba mai tsananin kona shine wutar sa'ira da za a jefa su a cikin ta saboda aljannu an halicce su da wuta amma gobe alkiyama za a azabtar da su da wutar da ta fi kona sama da wutar da aka halicce su da ita shine wa a'tadna lahum azaba as-sa'ir walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam kuma wanda suka kafurce ma ubangijinsu suna da azaba ta wutar jahannama wa bi'sal masir cir da makoma idan ya kasance wutar jahannama ce idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur idza ulqu fiha idan aka jefa kafirai a cikin wuta sawa'un kafirai na mutane ko kafirai na aljanu a cikin wutar jahannama sami'u laha shahiqan sai su ji wuta tana ruri tana ƙara tana nishi وهي تفور الحال تنا تفرفصة تنا قنص تنا تفرفصة لكفري أشكين تكين تكاد تميز من الغيب سورة كيرس سورة كتن وتا تتشتري تددري من الغيب سبو دبك انتكي دكيتا كافري دسكش كشكي أنت هنا فاتا من قال تنا كيتس tana jin haushinsu yayin da aka jefa su a cikinta za ka ga tana kama su tana cinsu tana tafarfasa da su kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatu a koda yaushe idan aka jefa wata tawaga daga cikin kafirai a cikin wutar jahannama sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wutar jahannama su tambayi waɗannan kafiran su ce da su alam ya'tikum nadhir shin mai gargadi bai je muku ne ba bai sanar da ku cewa ba idan kuka kafirce mu Allah akwai wanga yinin mai tsanani mai muni akan wanda ya kafirce mu Allah ba a muku galgadin wutar jahannama bane ba kaga tambaya ce ta mi ta kaskantarwa tambaya ce ta walakantarwa gashi kun samu kanku cikin wutar jahannama shin kafin haka ba a muku galgadi bane ba ba a sanar da ku ba cewa duk wanda ya kafirce mu Allah yayi abin da bai kamata ba karshen shi sakamakon shi wutar jahannama ne qalu bala sai su ce eh mai gargadi ya je mana an je an gaya mana Allah ya turo mana manzo ya turo masa littafi ya bayyana mana cewa duk wanda ya kafirce sakamakon shi wata jahannama shi yasa Allah madaukakin sarki baya azabtar da mutane haka kawai har sai ya turo musu manzo ko annabi ya turo musu da littafi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula da dai bamu kasance masu azabtar da mutane ba har sai mun turo musu wa da manzo zuwa gare su ko da annabin da zai kai musu sakon Allah Allah baya kama mutane haka kawai azabtar da su ba tare da dalili ba ina fata mun gane shi yasa Allah yake cewa a wani wurin wasiqal ladina kafaru ila jahannama zuma hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatu al'adabi 'ala al-kafirin za su tabbatar da cewa lalle sako ya zo musu manzo ya zo musu sai dai kalma Allah shi ta rage ta tabbata ga wanda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki anan ma sai su ce qalu bala lalle min sako ya zo mana mai gargadi game da abin da ya shafi ta jahannama da azabar da ke cikin ta ya zo mana fakazzabna sai muka karyata shi muka kimi imani da shi wa kunna sai muka ce da shi ma ma nazzara Allah min shay da dai Allah bai taba sabko komai ba akan wani annabi ko wani mansu in antum illa fi dalalin mubin muka ce da manzannin da annabawa ko ba kowa bane ba sai wanda ke kan bata mabayyaniya haka wasu malamai suka ce wasu malaman suka ce amsa ce ta mala'iku a kansu suka ce da su in antum illa fi dalalin mubin lalle ku kafarai na fi dalalin kabir lalle ku kafarai kuna cikin bata mai girma wa qalu sannan sai su dada cewa law kunna nasma'u inda a ce muna ji ji na basira mi aiki da abin da aka faɗa mana aw na aqilu ko kuma muna hankalta hankaltar da za su sa mu yi imani da Allah madaukakin sarki ma kunna fi ashabis sa'ir da ɗaya da bamu kasance ba daga cikin wanda za a azabtar da su cikin wutar sa'ira mai kona fa atarafu bi dhanbihim a wannan lokacin za su yi itirafi su yarda da kuskuren su da laifuffukan su da zunuban su fasuhqan li ashabis sa'ir rahamar Allah da jin kanci sun nisanta ga duk mutanen da za su shiga cikin wutar jahannama wadda za kona su a cikin ta sai Allah ya ce innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وإليه النشور الله إن الذين يخشون ربهم lalle waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu maɗaukakin sarki bilghaib a fakaice ba tare da sun gan shi ba ko kuma ya kasance bilghaiba a inda suke su kadai ba tare da kowa ya gansu amma sun san da cewa akwai Allah madaukakin sarki ko da dai mutane ba su ganin su Allah madaukakin sarki yana ganin su ya san abin da suke aikatawa kuma akan abin da suke aikatawa zai musu sakamako kenan sun ji tsoron Allah a fakaice ba su gan shi ba amma sun imani da shi sun san da cewa idan suka kafirce mishi zai azabtar da su gobe alkiyama idan kuma suka mishi biyayya da da'a zai sa su cikin gidan rahama shi shine gidan aljanna ko ya kasance in suna cikin inda suke su kadai a cikin daki suke a cikin daji suke a wani wurin da suke wanda babu kowa sai su ba za su yi abin da yake saban Allah bane ko da ko a cikin salular sirri ba za su tsaya suna kallon matan banza ba ko suna kallon tsareci ba ko suna kallon abin da Allah ya haramta musu ko da su suna su kaɗai ne inda babu kowa suna ganin cewa lalle Allah yana muraƙabas yana ganin su ya san abin da suke aikata kuma zai musu sakamako akan abin da suke aikata to lalle duk wanda suka ji tsoron Allah bisa ga wannan fuska ta yadda suna jin tsoron azabar Allah ko kuma a duk inda suke suna jin tsoron Allah ko da mutane kan ba su ganin su lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman daga Allah madaukakin sarki wa ajrun kabir da lada mai girma a gobe alkiyam wa asirru qawlakum aw ijharu bi ku bayyana zancen ku ko kuma ku asarta shi ku asarta zancen ku kasa kasa ta yadda babu wanda zai je wa aw ijharu bihi ko ko ku bayyana shi duk gudani a wurin Allah innahu alimun bi dhati sudur saboda lalle Allah shi masani game da abin da yake cikin zukata kenan ko ku daga zancen ku sama ko ku yi shi sirri daidai ne a wurin Allah ina fata mun gane yadda ka asirta da yadda ka bayyana duk guda ne wurin Allah Allah ya san me kake yana jin abin da kake faɗa subhanahu wataala innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa shin wanda ya halitta ba zai zan ba zai san halitta shi ba shi ya halicce ku ya samar da ku daga babu yaya za ku koye mushi da wani abu shi ne ya halicce ku ta yaya ba zai san abin da ya halitta ba subhanahu wata'ala wa huwa al-latiful khabir alhalin Allah shine al-latifu sarkin da ba iya riska a ganin shi kuru-kuru a iya gano kaifiyar shi al-khabir ƙurarre cikin sanin halayen bayan shi da duk abin da suke aikatawa kaga duk wanda ko yake haka ne halin shi kamar na Allah madaukakin sarki babu wani abin da zai boyi na bayan shi a wurin shi subhanahu wata'ala huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula Allah nan dai shi ne wanda ya mayar da muku ƙasa ta kasance zalulan abin sauƙaƙewa a gare ku ya ƙasƙanta muku da ƙasa ku yi abin da kuke so a kanta ku yi gine-gine a kanta ku yi shuke-shuke a kanta ku tona ta ku shiga ƙasanta don neman arziki da neman wadatar rayuwa Allah shi ya kore muku haka famshu fi manakibiha dan haka ku tashi ku tafi a cikin sassannin ƙasa ku bi hanyoyinta wa kulu min rizqihi ku ci daga cikin arzikin Allah madaukakin sarki wa ilayhin nushur sai dai zuwa gare shi ne matattara ku gaba daya a wurin shi za ku haɗu gobe alkiyama ya muku sakayya akan abin da kuke aikata sai Allah ya ce
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن مم.
إنه بكل شيء بصير Allah ya ce a amintun man fi sama shin yanzu za ku amuntu da wanda ke sararin samaniya ko wanda ke saman samai gaba daya wanda shine Allah madaukakin sarki dan nan mafi kyawun tafsiri da magabata suka yi kama daga salafus salih da wanda suka biyo ba su sana masu kyautatawa sukan ɗauki abin da ake nufi Allah ne madaukakin sarki dan wanda ke sama wane ne Allah suka ce saboda fi a wannan wurin man fi sama ba ta fa'idantar da azzarfiya ba ta fa'idantar da cewa Allah na cikin sama ta yadda sama ta lullube shi ta kewaye shi abinda take fa'idantar da ma'anar ta'ala fi bi ma'ana ala shin yanzu za ku amuntu da wanda ke saman sammai gaba ɗaya kenan Allah madaukin sarki ina yake a sama yake aqidan masu imani wannan ita ce aqidan manzon Allah wannan ita ce aqidar sahabban shi wannan aqidar ita ce aqidar tabi'i da tabi'ut tabi'ina ba a samu gurbata ba a cikin wannan aqida sai lokacin da almutakallimuna suka zo suka rikirtar da al'amar suka dinga kawo wasu ta'awilat wanda yake ma anzalallahu biha min sultan imam tabari imam mufassirin shi da kanshi da ya zo wurin nan ya ce a amintun man fi sama sai ce wa huwa Allah shin kun amince da wanda ke cikin wanda ke sama sai ce shine Allah madaukakin sarki ayoyi masu yawan gaske da hadisai masu dama sun nuna cewa Allah madaukakin sarki yana ina yana sama idan aka ce yana sama shine yana saman sammai gaba ɗayan shi yana saman sammai gaba ɗaya ba ba wai yana sama ba ta yadda sama ta lullube shi babu wani abin da zai kewaye Allah ta fuska ilimi shi yasa ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala yuhituna bihi ilma subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake cewa ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الله يرحم أيادي دي كان على العرش شي سبحانه وتعالى كان أكيدا ماس إيمان الله ينا إنا ينا سم شيء سامع الله صلى الله عليه وسلم تنبيه وتبيه يجري أين الله تجي في السماء ina Allah yake ta ce Allah yana sama annabi sai ya ce da mai gidanta a atiqaha fa innaha mu'mina yanta ta saboda mai imani ce me yasa annabi ya ce tana da imani saboda me ta ce Allah yana ina yana sama kenan kaga yardarka da cewa Allah yana sama ne daga cikin mi imani ina fatan mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan wanda ke ƙasa wanda ke sama yami ya shi kan kuwa ke sama kenan Allah madaukakin sarki kenan Allah madaukakin sarki a idan masu imani sama ya kishe su Allah ya ce a amintum man fi sama shi yanzu za ku amuntu ku lamuntu da wanda ke cikin sama ko yake saman sammai an yasifa bikumul ard ya kisse ƙasa da ku ta juye da ku fa idza hiya tamur sai ga ƙasa tana raurawa da ku yayin da ya nufin kisfiya da ku shin kun amuntu da haka a amintun mun am amintun mun fi sama shin ko kun amuntu da wanda yake cikin sammai ko wanda yake saman sammai Allah madaukakin sarki an yursila alaikum hasiba ya turo muku da tsawa ko ya turo muku da iskan da ke doke da duwar wasu irin yadda ya allaka mutanen annabi lut fasata'lamuna kaifa nadhir da sanna za ku san yaya gargadi na yake da sannu za ku san yaya gargaɗi na yake ni Allah maɗaukakin sarki wala ƙarƙar zaban ladina min qabli haƙiƙan wanda suka gabace su ma sun kafarta annabawarsu sun kafarta manzanninsu fa kaifa kana nakir yaya inkari na ya kasance a kansu ai sun ji ba daɗi lokacin da azaba Allah ta sabko musu awalam yarau ila at-tayr shin ba sa duba zuwa ga tsuntsu fawqahum da yake saman su safatin yana buɗe fukafukan shi a sararin samaniya wa yaqbilna sannan ya kame su ma yusikuhunna illa rahman wane ne ke rike shi halin buɗe fukakan da matsayin shi in ba Allah mai rahama kaga Allah mai rahama shine ke rike da tsuntsu a sararin samaniya da Allah ya ga dama sai ya bar shi ya faɗo samman ma da kuke ganin su guda bakwai Allah ne ya rike su da ya ga dama zai sake su faɗo su fito gaba ɗayan su shi yasa jirgi da ke tashi yana tashi ne cikin yarda Allah kuma Allah ne ke rike shi a sararin samaniya Allah shi ya sakari iska ya hore abin da zai taimaka mu jirgi wurin tashi da sabka da bai ga dama ba da hakan bata faru ba ina fata mun gane kamar yadda ya fore ya ba da dama ga batuna manya-manya masu yawo a cikin teku ya ba su damar tahiya ya rike su ba su nitsi a cikin ƙasa da Allah ya ga dama sai ya girmi yadda su ya nutsar da su ko ya hana iskan da zai sa ya kau da su daga inda suke ba za su bar inda suke ba ina fatan mun gane kenan Allah madaukakin sarki shine ke rike tsuntsu a cikin sama yayin da yake bude fukafukan shi ko haɗe su yayin da yake cikin sararin samaniya inda hu bi kulli shay'in basir lalle Allah madaukakin sarki game da dukkan komai basirun mai gani ne babu wani abin da ke buya kalkashin ganin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman in alkafiruna illa fi ghurur amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ألا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن لفظ أمن am daban take saboda mimun tana da shadda sannan man ma daban take sai zamanto am munqati'a ce bi ma'ana bal ina fatan mun gane am bi ma'ana bal sai zamanto man ita ce mubtada hadha ya zamanto ismul ishara mabniin al sukun fi mahalli rafa'i khabar al mubtada ina fatan mun gane amman hadha alladhi huwa jindul lakum yansurukum min dunir rahman bal ba haka ba ku bani labarin wanda kuke ganin cewa zai iya ba ku agaji da tallafi game da azabar Allah yayin da Allah ya so ya azabtar da ku wani ne wanda zai muku haka wanda ba Allah madaukakin sarki mai rahama ba inal kafirina illa fi ghurur bar kafirai ba kuma ba ya duruɗe su sai ruɗi na banza wanda ba zai amfane su ba amma hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa ku bani labari game da wanda kuke riya cewa zai arzuta ku idan Allah ya kame arzikin shi wane ne zai sauka muku da ruwan sama misali wa zai fitan muku da tsarrai wa zai ba ku lafiya da kwanciyar hankali wa zai ba ku arziki gaba ɗaya yayin da Allah ya kame nasa akwai wanda zai ba ku kaga babu wanda zai ba ku arziki yayin da Allah ya kame nashi arzikin ballaju fi utun wa nufur bal barka farai dai lajju sun dage ne sun doge a cikin girman kansu wa nufur da kuma nisanta gaskiya da kin karbarta a faman yamshi mukibban ala wace shin wai wanda yake tafe kafa akan fuskarsa ahada shine yafi shiriya an man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko ko wanda ke tafe daidai bisa kan tafarki madaidaici wanne ke kan shiriya cikin bin wanda ke tafe kan shi kafe baya ganin gabansa ko wanda ke tafe kan shi mike yana basa hanya daidaitatta da tafarki madaidaici kaga ko shakka babu wanda yake tafa kan shi daidai shine ke kan tafarki madaidaici sama da wanda ke tafi kan shi kife saboda wanda ke tafiya kan shi kife ƙasa baya ganin abin da ke gabansa mai yiwa ya taka kusa ko kwalba ko makamantan haka mai yiwa ya fada rami ko wuta ko makamantan haka amma duk wanda ke tafi kan shi daidai yana miƙe to wannan shi ke kan tafarki madaidaici Allah ya buga misalin nan ne akan mumuni da kafir dan ya tantance maka su ake kan daidai da kuma su ake kan bata sai Allah ya ce قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإن إنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ألا تقول هو الذي أنشأكم جيمس يا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم huwa allazi ansha'akum allan nan shine wanda ya halicce ku ya samar da ku daga babu wa ja'ala lakum as-sam'a sannan ya sanya muku ji da za ku dinga ji da shi wal basara sannan ya sanya muku gani da za ku dinga kallo da shi wal afida sannan Allah ya sanya muku zuciya da za ku dinga hanga da ita ko iya gane abin da zai amfane ku da abin da ba zai amfane ku ba qalilan ma tashkurun sai dai kadan ne daga cikin ku da ke godiya akan Allah bisa ga wannan ni'imomin da ya muku ko shakka babu ni'ima ta ji babban ni'ima ce da ita ce za ka dinga ji a rinka sanar da kai abinda Allah maɗaukakin sarki yake so da kai sannan ni'ima ta gani ni'ima ce babba da Allah ya fore muku domin kallo ku iya tantance abinda zai fa'idantar da ku da wanda yake ba zai fa'idantar da ku haka zuciya babban ni'ima ce akan duk wanda Allah ya fore mu zuciya mai kyau wadda za ta sa ya da'a ga Allah ya nisanci abinda Allah ya hana mishi kaga duk bawan da Allah ya mishi wannan tagomashi na ji da gani da lafiyar zuciya mai bin tafarki mai kyau to abin da ke wajibi a kan shi ya gode ma Allah maɗaukin sarki a kan wannan ni'imomin da ya masa bai ma wani sa sai Allah ya ce amma kalilan ma tashkurun kaɗan ne daga cikin bayan Allah masu gode ma Allah akan wannan ni'imomi da musu rashin gode ma Allah akan ni'imar shi shine kai amfani da shi wurin saba ma Allah rashin godiyar Allah akan ni'imar gani da ya maka shine kai ta saba ma Allah da ni'imar gani da ya maka ina fata mun gane in kai mai godiya ne sai ka kalla abin da Allah ya so ka kalla da idan da ya maka na ni'ima in kai mai godiya ne da Allah sai kai amfani da kunnan ka wurin shuraren abin da Allah ya yarda shi abin da Allah abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi amma sa jinka da ganinka a inda Allah madaukakin sarki bai so ba bai yarda ba wannan rashin gode ma Allah ne akan ni'ima ta ji da ni'ima ta gani haka amfani da zuciyarka wurin kudirce duk wani abin da Allah bai so a kudirce shi ba kafirce ma ni'ima Allah ce akan ni'imar zuciya da ya maka ina fatan mun gane qul huwa allazi zara'akum fil ard ce musu Allah dai Allah dai madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku fil ard ko a cikin ƙasa imana Allah shine ya samar da ku a doron ƙasa ya yawaita ko ya yada ku a cikin ƙasa wa ilaihi tusharun kuma zuwa gare shi ne matattarafu gaba daya ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون ذاك جكا فرسنا تشوى متى هذا الوعد وي yaushe wannan alƙawalin na azaba da kuke mana cewa za ya zo sukan ce ma manzanninsu domin izgiri da ɓatanci kun ce za a mutu za a tashe mu bayan an mutu akwai wuta da makamantansu na azaba wai yaushe ne ana ta jira har lokacin yaƙi zauwa kenan izgiri ne suke ga manzanninsu da kuma annabawansu in kuntum sadiqin inda gaske kuke cikin abin da kuke da'awa cewa za a tashi alkiyama kuma azabtar da wanda suka kafirce mu Allah yaushe ni alkiyama ina wuta ina azab kul ka ce musu innamal ilmu indallah lalle ku sani kadai cewa ilimin tashin alkiyama da sanin me zai faru yaushe za ta faru yana wurin Allah madaukakin sarki wa inna ma ana nadhirun mubin ni kan ba kowa bane face mai gargadi mabayyani game da wanda suka saba ma Allah game da wanda suka kangare ma Allah madaukakin sarki bin san yaushe za a tashi alkiyama falamma ra'awhu zulfatan lokacin da kafare suka ga azaba zulfatan ga tanan ta zo kusa ga su ga wuta jahannama ga su ga azabar da ake fada musu si'at wujuhuhum sai fuskokinsu suka canza suka samu kansu cikin damuwa da tashin hankali da firgici kenan kafarai abin nan da suke karyatawa na azaba da tashin alkiyama gobe alkiyama idan ta tashi za su samu kansu cikin tashin hankali za su samu kansu cikin mummunan hali za a jirkita fuskar su ta koma baki kirin shine sai at wujuhul ladina kafa sai fuskokin wanda suka kafirce ma Allah su canza su koma bakaki wakila sai a ce da su hadha alladhi kuntum bihi tad'un wannan da kuke gani a yau wata jahannama kenan da azabar da ke cikinta shine irin abin da kuke da a cewa ba zai kasance ba to gashi a gaban ya za ku ke Allah ke shi ka sai Allah ce قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين كاسم حالي نكرية أبو kusan hali biyu ne ko makamantan haka akwai wanda zai fito ƙararai ƙaryata ba batun tashin alkiyama ba batun hisabi ba batun wuta ko makamanta kaga wannan karyatawa ce karara da lafas amma akwai wanda shi bai fito bai ce abin karya ne amma duk wani abin da zai sa a samu tsira daga shiga wuta baya aikata shi ina fatan mun gani ba zai zo bai ji sakon Allah ba zai karanci abin da Allah ya wajabta mashi ba na addinin da wani shi ba zai iya ɗauke masa ba kaga wannan sakakinsa ya wuce iyaka ina fata mun gane shi yasa ilimi kala biyu ne ƴan uwa musu akwai ilimi wanda yake wajibi ne kifa'i idan aka ce wajibi kifa'i in wasu sun sani sun doke ma wasu ina fata mun gane kenan idza qama bihi al-ba'd al-kafi kamar da wasu malamai suke cewa saqata al-hukmu an al-baqi idan aka samu wani adadi wanda ya wadata sun san wannan ilimin to laifin ya sauka akan sauran da basu sani ba ina fata mun gane wanga kine shine neman ilimi wanda yake kifa'i fardu kifaya to amma akwai fardu ayn faralla ta ainihi wanda waninka ba zai doke maka to wannan fardu ayn wajibi ne akan dukkanin ɗaiɗaikun musulmi mazan su da matansu duk wanda bai san shi ba ya cancanci da azaba Allah gobe alkiyama ina fata mun gane kaga misali kamar yadda mai akhdari yace awwal ma yajibu alal mukallafi tashihu imani sannan mi thumma ma'rifatu ma yuslihu ma yuslihu bihi fard aynihi bayan ya inganta imanin shi sannan ya san abin da zai gyara da wannan abin farilla ainihin sa irin farillar da wannan ka ba zai dauke maka ita dole ka san alwala dan wannan ka ba zai dauke maka alwala ka san farlolinta ka san makamancin haka domin ka iya inganta alaularka ka san yadda annabi ya alaula daga farkonta zuwa ƙarshenta dole ka san sallah ka san farlan sallah da makamantansu domin ka dace da koyi da annabi wurin yin sallah in ba ka san hakan ba ta ya za ka yin sallah irin yadda Allah yake son kai sallah haka azumi haka hajji ga wanda Allah ya ba kuɗin zuwa hajji haka zakka ga wanda Allah ya ba kuɗin fidda zakka kai duk wani abin da ke zamantowa wajibi a gare ka wannan ka ba zai ɗauke maka shi ba dole cilas ka iya shi in baka iya shi ba kai sakaki wurin koyan shi kai ka bujirar da kanka wurin azabar Allah gobe alkiyam ina fata mun gane kenan dole ka sani kar ka yi kama da wanda ya ƙarya ta ƙarara kai baka ce ƙarya bane ba amma ka ki kai aiki kuma ka san da abin gaskiya ne Allah ke shi mu kare sai Allah ce kul ara'aytum kul ka ce musu ya manzan Allah ara'aytum ku bani labari in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahiman idan Allah ya halakar da ni ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ke tare da ni wanda suka yi imani da ni wannan ayan malamai suka ce sababin sabkar ta shine kafirai sun dade suna fatar ina ma annabi ya halaka da shi da mabiyansa domin su huta da da'awar da annabi ke musu ina ma da annabi ya mutu ina ma da mabiyan shi gaba ɗaya sun mutu a huta da wannan abin da yake mana na kiran Allah shi kaɗai da kuma nisanta allolin mu sune gumakanmu to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce da su ku bani labari in ahalaka ni Allah idan Allah ya halaka da ni bi ma'ana ya karɓi rayuwata bai tsawaita rayuwata ba wa man ma'iya da duk wanda suke tare da ni na masu imani aw rahimana ko kuma Allah ya bar mu bai halakar da mu bai kashe mu sai da muka yi tsawon rayuwa faman yujirul kafirina min azabin alim har yanzu wane ne zai tsare kafirai ya ba su kariya daga azaba mai raɗi ta Allah madaukakin sarki qul ka ce musu huwar rahman Allah mai rahama shi kaɗai ne abun bauta banda shi babu wani abun bauta ko kuma ka ce kul huwar rahman ka ce da kafirai huwar rahmanu Allah nan da muke kiran ku zuwa ga bautar ku shi kaɗai shi kaɗai ya cancanci abota amanna bihi mu kan mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna a gare shi muka dogara mun mai al'amuran mu gaba ɗaya zuwa gare shi madaukakin sarki fa sata'lamuna man huwa fi dalal mubin da sannu za ku sani tsakanin mu da kowa ke kan bata mabayyaniya kaga wannan shine adalci duk da abin da ake musu tahdidi ne ba wai ana ba su zaɓi bane ba ko shakka babu hanya annabi da hanyar wanda suka bi annabi ita ce hanya madaidaiciya amma sai aka ce da sannu za ku sani a yaushe kenan idan kuka ga wuta kuru-kuru ga ku gabanta da mu da ku su ake kan bata su ake kan daidai kul ka ce da su a ra'aitum in asbaha ma'ukum ghaura ku bani labarin idan ruwan ku suka wayi gari gauran sun fake babu ko daya kuka wayi gari teku ya ci ya fake kuka wayi gari rijiyoyin da kuke ɗiba ruwa domin sha da yin amfani yau da gobe sun fake babu komi a cikin su faman ya atikum ko bima'in ma'in wane ne zai zo muku da ruwa ma'inun da za ku ganin su karar a fili dan ku yi amfani da su wane ne zai haka Allah ne kaɗai zai haka subhanahu wataala da yadda kuka kafirce ma Allah da yadda kuka kibauta mishi da yadda kuka saba mishi to shi mai yin baiwa a gare ku ne shi ke ba ku ruwan sha ko wanda ƙashin bayan rayuwa kakabba zai tafi ba idan babu me idan babu ruwa ba wata dabbar da ta iya rayuwa a doron ƙasa babu mai babu ruwa shi ne za ku sha shi ne za ku yi amfani da shi wurin wanke jikinku da tafiyar da dattin jikinku da na tafafin da shi za ku amfani wurin samun arzikin ƙasa sai ba da sai ruwa ya sabga da ƙasa sannan ƙasa ta jiƙa ta yami ta fidda tsirrai in ruwa bai sabka ba ƙasa za ta bushe idan ko ta bushe ba abin da zai fito a cikinta kuma ƙarshen rashin fitowa arziki a cikin ƙasa shine albishir zuwa ga cewa za ku hallaka ina fata mun gane shi yasa kaga Allah ya ce shi ke arzuta ku daga sama ta hanyar me sabkar da ruwa daga sama eh idan Allah ya kame ruwa wa zai sauka muku da su daga sama eh babu idan Allah ya ki fitar da muku tsarran da za ku samu amfanin ku da ku da dabbobin ku wa zai fita muku da su kaga babu yadda kuka kafarce mu Allah madaukakin sarki dole akwai dalilai da alamomin da ke nuna cewa tabbat Allah shi kadai ne abun bauta banda shi babu wani sarki madaukakin sarki abun bauta ina ga wannan shine karshen wannan sura mai albarka kuma anan zamu dakata abin da mu faɗa daidai Allah samu samu lada a ciki kuskure kuma Allah ya mana afuwa ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah